الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركة مدساكي حدوى أدرسي دموكي قباتر وانا توجيش علم القراءات المتواترة والشاذة بالعلوم اللغوية والشرعية تعصيلا وتطبيقا wanda wannan shine majalisinmu ko zamanmu ko darasinmu na 82 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya to muna cikin farkon suratul kahaf yanzu kuma za mu tashi a aya ta wato sha shida kenan nan ne taujihin zai tashi inda Allah ya ce wa idza i'tazaltumuhu to nan cikin kissa ne ta ashabul kahaf dan mu gane bayanin Allah subhanahu wataala يا جاي من زنس صلى الله عليه وآله وسلم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا شن كان ذاتون سو أصحاب الكهف وأن وأن بيان سيزو سنك شكتين كبومة سا والرقيم الرقيم وسمو تعالى وأن بقى فصلا قصة سبعة كان القرآن أما وأن سمع لمي سنة شوا سوني وأن دا wato guda mutum guda uku da suka shiga cikin wani kogo-kogo ya rufe da su wanda har kowa ya gabatar da abin da ya yi ma'alla yana fatan ya tausiri da shi guda mai kuɗi ne wanda ya uwarsa ta so ya aure ta ya so ya aure uwarsa ta kiya talauci ya shiga musu kai da ita da mijinta wata shekara ta zo ta nemi taimako ya kiya sai ya sadu da ita bayan sun shiga ɗaki har sun shirya ya kulle ko ce kofa ta ce mai ga wata kofa can baka kulle ba ya ce wace kofa ce ta ce kofa ta ta Allah Allah yana ganin ka to sai ya fasa kwanciya da ita ya tashi ya bata duk abin da take bukata ya ce to in Allah ina yi don haka don kai Allah ka buɗe mun dutsen nan mu wuce guda kuma ya ce shi mai kuɗi ne yana ɗaukar yan aiki to wani mai kuɗi wani mai aiki ya yi aiki rabin yini aka ba shi kuɗin sai ya rena ya karɓa ya tafiyarsa to sai sai masa dabba da wannan kuɗin ko akuya haka suka yawa bayan yan shekaru mutumin ya dawo da ya dawo ya ce mai to zo kaga wannan garken naka ne ya ce ban zo ka yi wulakanci ba ya ce a kuɗi na ne zo karɓa ce a na sai maka dabba ne kuma hatta haihu ga shi nan garken nan ka ja ka ce ya ja bai bashi ko guda ba ya ce to Allah na yi don wannan don kai Allah ka buɗe mana buci shi kuma guda yana da iyaye yana kiyo in ya zo ya tatso abin tatsa sai ya ba iyayen shi sannan ya ba 'ya'yan shi don nan sai zo iske iyayen shi sun yi bacci shikenan da suka yi kwana 'ya'yan shi suna so ya ba su abinci ya kiya ya bari kuma ya kasa ba zai iya tada iyayen shi ba sai da bari safiya ta waye ya ba iyayen shi suka sha sannan ya ba 'ya'yan shi ya ce to Allah ina yi wannan don kai Allah ka buɗe mana wuce sai duce ya buɗe musu na farko da ya magana sai ducin ya buɗe kaɗan na biyu ya buɗe kaɗan na uku sai ya buɗe gaba ɗaya to wasu malamai sun ce su ne ashabun raƙi to irin waɗannan asar da hadisai kamar irin kisar amanna bi rabbil gulam da aka kawo a cikin qutila ashabul ukhdud annar zatil waqut malamai suna cewa ko da hadisi ya inganta na farko dai ba a cewa ne sababin nuzul dan waɗanda abubuwa sun kasance cikin bani isra'ila ne bana tana ce sababin nuzul na biyu fassara ayat da su ba a cewa manzo Allah sallallahu ya fassara ayar da su sai dai in ma'anar su ta dace da ayar a sa su karkashin ayar kadiba cikin at-tahrir في أصول التفسير لأستاذ الدكتور موسى أيوب الطيار كيفية الربط بين الآيات والأحاديث ya kamata mu fahimci wannan to sannan kuma yadda muka kawo kisoshin ba dole bane haka suka zo jere cikin hadisi na mutanen guda uku mun gane ko to wasu ce su ne ashabul raqib dai a takaice amma dai babu wani nasu dai ni dai wanda gani wanda yace su din dai ne illa dai kalma ta ar-raqib abubuwa ne waɗanda daga raqmu ne kamar abinda an rubuta shi kitabun marqum to waɗannan matasa an ce an yi su ne a zamanin wani sarki daga yanus shi ma dai ana rabtakin kistan ne tun da kista ce ta tarihi ba wani nasti ne ya ce abin nan ba wani sarki ne dai su dai almuhimmu matasa ne sun yi amal innahum fityatun amalu bi rabbihim Allah ya ce kuma haka nan bane to Allah ya nuna kuma suka gudu da addinin su iz awal fityatu ila al-kafi sun gudu sun kai zuwa ga kogo فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة سنكتي الله كبام رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله كجار منا واتو الأمر أنغاني كو يضمن تو رشدا شرياني فضربنا على آذانهم التي منبغى أكن كل ننسو في الكهف أتكن كوغو سنين عددا شكرو ما سيوا نعم نفع أنبجي كل ننسو معنا أنسن يا سبتي ثم بعثناهم سنة التي مكتايد دسو lina'lama nan ba dan Allah ya ƙara sani ba dan mu bayyana ilimin zuhuri ayyul hizbaini shin wace jama'a ce guda biyu ahsa lima labisu amada ahsa ko kace ta kiyaye tunda hizb ana iya cewa ahsal hizbu ko kuma ahsa wace jama'a ce ta fi kiyayewa lima labisu sai zama to ismu tafdil ne daga alhasali sun kace asalin shi duwatsu saboda ana yin lissafi da su أحصى كو يضمنتو فعلي مضارئي كو أحصى يضمنتو اسم التفضيل أفعل kenan wace jama'a ce ta kiyaye lokacin da suka yi ko wace jama'a ce ta fi kiyayewa Allah ce to nahnu naqussu alayka rabbahum bil haqq mu ne muke baka labarin su da gaskiya innahum fityatun amanu bi rabbihim matasa ne sun yi imani da ubangijin su wa zidnahum huda mun kara musu shari'a wa rabatna ala qulubihim mun daure zukatan su akan tsayawa kan gaskiya iz qamu lokacin da sun ka tsayu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard sun ka ce ubangijin mu shine ubangijin samai da kasai lan nad'u min dunihi ilaha ba za mu kira wani ba mu za mu wota mishi ba an gane ko in ba Allah ba laqad qulna idan shatata sun ka ce kenan mun faɗi magana wadda take ta ketare iyaka ta kuskure sun ka ce haula qaumun ittakhadhu min dunihi aliha wadancan mutanen mu ne wadanda sun karki abin bauta wadanda ba Allah ba laula ya atuna alaihim bi sultanin bayyin da dai sun zo da hujja bayyananna ashe ana iya samun hujja amma ba bayyananna ba kuma ana iya samun hujja bayyananna amma ba ingantatta ba hujja ingantatta ake nema ko da ta boye gurin su mutane shi yasa Allah ce والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا wane ne amma fi zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya jingina ta zuwa ga Allah ala Allah ba a cewa saman Allah la yajuzu listila ala Allah la haqiqatan wala majazan yawwa to yanzu ayat da abin nan take da tawjihul qira'at aya ce ta wato sha shida inda Allah ce wa idai tazaltumuhum to lokacin da kunka nisance su ma'ana tana yawa suna gaya ma junansu ne wa ma ya'buduna illa Allah da abinda suke bauta ma kenan sun nisance su sun nisance abinda suke bauta ma illa Allah banda Allah an gane ko to fa'u ila al-kahfi ku koma zuwa ga kogo ku tattaro kawunan ku kenan yanshur lakum rabbukum min rahmatih ubangijin ku zai yada muku rahmarsa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa Allah zai gyara muku min amrikum daga al'amarin ku an gane ko mirfaqa ko kuma marfiqa muna da wato qira'a guda biyu anan idan muka duba in an ka ɗauke shi marfiqan waɗansu malamai sun ce wato kenan lugha ce guda biyu Allah zai samu muku taimako kenan marfiqan kenan taimako daga arrifqu na shine tausayi ko tafiya sannu sannu sun kace alladhi yurtafaqu bihi abinda ake samun wato amfanuwa da shi zama to matsayin taimako ko kariya amma in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir daga waɗansu malamai suna kokarin bambantawa mif'al da maf'al ba sani ko mun fahimta ba tunda mirfaq mif'al kama abin aiki an gane ko maf'al kuma tana ɗaukar maf'al wato kamar maskan kamar wuri an gane ko wuri ko lokaci da za a aikata abu to kina sai da mutu wannan Allah zai sanya musu lokaci na taimakonsu in mun ɗauki maf'al da lokaci na taimakonsu da wurin taimakonsu shi kuma maf'al abinda za su taimaki kansu da shi Allah zai sanya musu shi almuhim Allah ce wa tara shamsa kana ganin rana idan tala'at idan ta fito an gane ko tazawaru an kahfihim an gane ko to asalin shi karkata ake nufi ina fata an fahimta to tazawaru imamu asim da kuma wato abin nan e namanta imamu nafi afwan da imamu abu ja'far al-madani da imamu ibnu amir ad-dimashqi sun karanta marfiqa mar fiqa sun ka ce ala ja'alhu min al-irtifaq shine taimako kenan kenan marfiqan sai da manto taimako marfiqan sauran kuma mirfaqan abinda za ku taimako kike kanku da shi an gane ko mm to sai Allah subhanahu wata'ala ce wa tara shamsa idza tala'at tazawaru imam ibn amir al-dimashqi da yaqub an gane ko sun karanta tazwarru wa tara shamsa idza tala'at tazwarru tana karkata imam asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta tazawaru tafa'alu tazwarru an gane ko abin nan kina zai zamanto akwai shadda tare da tasduwar ru an gane ko kenan sun ka ce in an ce tazawaru asalin shi ta tazawaru ne ita ce ƙira'a ta asim da hamza da kisa'i da khalaf tazawaru ta tazawaru ta tafa'alu mun gane ko yawwa to ita ko kira'a abin nan wa tara shamsa idza tala'at an gane ko tazwarru daga izwarra ne an gane ko kamar da ake cewa izwarra shi ne wato karkata muna gane ko izwarra ya zuwarru kenan sai da manto if'alla to ita ko sauran ƙura sun karanta wata rashamsa idan tsala a tazawaru kenan ta tazawaru ne ta unguda sai an kami aka mai da tazayo sai ta koma tazawaru an gane ko shi ya kamata a gane kenan tazawaru wato babu babu babu shadda ga ta'un an shahe guda ta tazawaru ita ko wannan wata shamsu idan qala at-tazawaru an yi mazayumi shadda kenan wannan zawincin guda ta'un ce ta tazawaru ita ku waccan watar shamsa idza tala'at tazwarru kenan daga izwarra ne an gane ko if'alla duka dai abinda take nufi sun kace almailu tana karkata to sai dai cikin su wacce ce izwarra ita ce tafi karfin ma'ana ko tazawaru in mun ce tafi karfin ma'ana saboda farkon karkatar ne an ka hankalta ma da tsakiyarta da karshe koko saboda yawan maimaituwa har abin ya zamanto ya yi karfi almuhimmu dai rana tana karkata an kafi daga kogonsu zatal yamini ta dama wa idza gharabat in ku za ta fadi taqriduhum sai ta karkata musu asalin qarada shine wato yankewa taqriduhum za ta karkata za ta shimali ta hagu wa hum fi fajwatin minhum suna tsakiya ma'ana Allah ya hana hasken rana ya kai gare su to wani da yake cewa rana ba ta biyan umarnin Allah idan Allah mata magana tana ganewa zalika min ayatillah ba ita ba dukkan jamadat zalika min ayatillah waɗannan suna daga cikin ayoyin Allah sai Allah ce man yahdillahu fa huwa al-muhtad wanda Allah shirye da shi shine shiryayye wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar da shi falan tajida lahu waliyan murshida ba ka samu mishi waliyan wato majibincin lamari murshidan wanda wato zai shiryar da shi an gane ko yawwa wannan shine abinda wato ya kamata mu fahimta to akwai qira'a fahwal muhtad ai ba ha'un sukuni ita ce qira'a ta qalun da abu amr da kisa'i da abu ja'far Allah ce wa tahsabuhum ayqadan kana tunanin su ayqadan farke suke shine wa tahsabuhum mun gane ko ita ce qira'a ta asim da ibnu amir da hamza da abu ja'far tahsabuhum sauran su karanta wa tahsibuhum amma ma'anar ba ta canzawa kana zaton su ayqadan bacci suke ai farke suke wahum ruqud alhali ko suna bacci raqid kenan ay qadan kuma na yaqiz ne Allah ce to wani qallibuhum muna jujjuya su ko tana yiwa Allah da kanshi ya jujjuya su da kudrarsa ko kuma ya turo mala'iku su ma su jujjuya su duk ba matsala bane zatal yamini wa zatal shimali ta dama da hagu me yasa an kai wannan an gane ko saboda kan jikin su ya lalace shi yasa an kai musu wannan amma da wannan karkatar rana hasken rana bai bugun su gaba daya da jujjuya su don suka jikin su ya lalace wannan ganin dama Allah ne in Allah ya so sai ranar ta buge su ta buge su ko ba ka dan bane kuma a bar su su kwanta akan abu bangare guda kuma abin da za su ganin dama ubangiji ne to sai Allah ce wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit karen su ya shimfida wato zira'ihi kana iya cewa hannayen shi kinan kafafuwan shi na gaba bil wasiri a bakin kofa kun gane ko to da nan ne akwai qira'a shadda in ka diba cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an kuma in ka diba cikin wato tafsiri na ibn kathir in ka diba kuma cikin ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun akwai ƙira'a wa kali'uhum ba wa kalbuhum ba kali'uhum alaramba ƙira'a ce shazza ya an ka ce kali'uhum an gane ko kenan mai tsaronsu ya an ce kalbuhum karensu to dama ai kare aikin shi ai tsaro daga kala alkala'a ne shine alhif kulman yakla'ukum bil laili wan nahari min ar-rahman sannan malamai suka fitar da wata fa'ida a ƙarƙashin wannan shi ne cewa ashe kare dibo da ya abokantakanci mutane na gari sai zama tomi shi ma ya samu daraja musahabatu salihi da kenan to da Allah ce kalbuhum basitun zira'ihi bil wasidi basitun zira'ihi ismul fa'il in ba yana nufin abu gaba bane ai baya aiki in ka diba cikin abdurul masun ƙarƙashin wannan aya da adwa'ul bayan karkashin wannan aya to ya an kai ba su din kuma madi ne kuma ya aiki tunda kissa ashabul kafi ta rige ta wuce wasu malamai suna nuna cewa saboda hikayatul hal labari ne wanda ya gabata Allah ce to lawit talata alaihim da Allah ce ka leka akan su lawallaita minhum firaran da ka juya ka gudu wala mulita minhum ru'ba da ka cika da tsoro imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani da imamu ibn kathir al-makki sun karanta wala mulita minhum ru'ba to an ce mulita ka cika mulita an cika ka an gane ko yawwa to da jin mulita ka san lamarin ai ya fi karfin ma'ana ko ba ka dan bari to wasu malamai sun ce mulita wato mubalaga ce kinan zai zama to ka cika da tsoro kwarai ba sani ko mun fahimta ba domin mullita sai zama to an ƙara mishi shadda sun ka ce wa tadaifu lil mubalagha kenan tadaifi da an kai lil mubalagha wal fi'l muta'addil li maf'ulain al awwal huwa at-ta'u al waqi' ana ibul fa'il mullita da an cika ka ru'ban da tsoro kenan sai zama to lamukin da an kawo sun ce lit tadaifi amma ya kamata su maida ta ai lit ta'addi mulita minhum ru'ba sai dai in ya zama to kenan da muli'a da muli'a suna ta'addi zuwa ga mafule sai da mutu littada'if kenan lil mubalagha da a nuna tsoron ya kai tsoro wala mulita sauran kuma mulita minhum ruba qira'a ce ta nafi da abu ja'far da kuma ibnu kathir mulita minhum ruba da an cika ka da tsoro mun gane ko yawwa imam ibnu amir ad-dimashqi da imamu kisa'i da imamu abu ja'far da imamu yaqub sun karanta ru'uba sun yi ma'ainun bamba wanda kun ba matsala bace da ru'uban da ru'uban duk dai suna nufin tsoro an gane ko ko kai mata bamba sai dai cikin qira'a wanda kake karantawa ka karanta da ita to wannan kira Allah subhanahu wataala ya sha makanci ya hana wato akai gare su wanda ne malamai suke cewa wanga kana iya siffanta ta da siffar waɗansu mutane kaga saboda ba a san halin da kogon yake ba an ka ce da mutum ya leƙa to waɗansu mutane da Allah zai tsin kayar da kai abinda a cikin zuciyarsu to da ba za ka iya rayuwa tare da su ba hanya ba ka da ta haɗa da su da da wai tala'ata ala nawayahum wani mutum ganin shi ɗina ka kai kamar ƙwarai ta gare to munafukai kenan Allah kai muna tsari almuhimmu wannan shi da akwai taujihi na ilmul qira'at a cikin shi duk da yake Allah ya faɗi cewa an tayar da su waka zalika ba asnahum liyatasaalu bainahum Allah ya tayar da su don su tambayi juna qala qa'ilun minhum kam labistum wani daga cikin su yace kenan zaman wato tsawon wani lokaci kuka yi a wannan wurin qalu labisna yawman aw ba'da yawm sun kace kai mun rayuwa ne ko ba da yau ko sashen yini an gane ko kamar da ya ce mai kala kam labista kala labista yau man au ba da yau da zadon na ba da dalon na ba don wasu da dalon suke karanta shi kalu rabbukum alamu bima labistum sun kace ma juna ubangijin ku shine mafi sani da abinda lokacin da kuka yi na in sun ce shine mafi sani saboda akwai waɗansu da an kace sun ba asnahum lina alama ayyul hizbaini ahsani ma labisu amada ko kuma rabbukum alamu bi malabikum nan suna magana ne tunda su bu sani ba ubangijin ku shine an masani sai da mantona a'lamu ana nufin alimun kenan fa ba'athu ahadakum ku tura dai daga cikin ku an gane ko bi wariqikum imam abu amr ibn al-ala da imam hamza da imam khalaf da kuma imam shu'ba rawi na asim da imam rawh wanda rawi ne na yaqub sun karanta bi warqikum sauran kura sun karanta bi wariqikum kenan sun yi mara'un kasra bi warqikum hadhihi ila al-madina ku tura ɗaya daga cinku da wanda kuɗi naku wasu ka ce zinari ne falyanzur ayyuha azka ta'aman ya duba mafi tsarkin abinci nan bayan rufin tsarki ba mafi kyawu a mafi zama halat don komi tsabtar da an kai abinci in haramun ne naman kare duk yadda an ka gyara shi dai haramun ne falyatikum bi rizqin minhu yazo muku da wani arziki daga cikin shi wal yatalattaf amma kuma daga lutfuna yi a hankali su busan lokaci ya wuce ba wala yushiran nabikum ahada kada ya sanar da wani mutum daga da ku har a gane ku domin innahum in yazharu alaikum in sun ka samu iko akan ku yarjumukum za su jefe ku aw yu'idukum fi millatihim ko su dawo da ku cikin hanyar su walan tuflihu idan abada ba za ku yi nasara har abada ba da wannan ne shinkin yake cewa al'ummomin da sun ka gabace mu su ba a yi musu uzuri da al'ikrahu ba muna an kai ma al'ummomin zu sallallahu alaihi wasallama wato rangwame da al'ikrah in an cilistar da kai ya kawo kuma hadisin wannan mutumin da waɗansu mutane da aka tare su aka ce su bauta ma wani wasu gumaka suka kiya gudan ya kiya aka kashe shi gudan kuma ya ɗauko kuda kaga kuda ai reni ne ya ɗora amma kuma sai ya zama to sanadiyar azabtar da shi to almuhimmu dai Allah ce wa kadhalika asarna alaihim haka da muka sa aka kai gare su asara yayi tuntubi a asarna Musa kamar an yi tuntubi don in ka tuntubi da abuka san da akwai shi ma'ana dai muka sa aka kai gare su li ya'lamu anna wa'dallahi haqqun aka cin musu li ya'lamu anna wa'dallahi haqqun dan saboda su san alƙawarin Allah gaskiya ne su waɗanda kenan suka kai gare su wa anna sa'ata la raiba fiha cikin hajji wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha akwai atiya wa annas sa'ata la raiba fiha qiyama ba shakka a gare ta a game da sha'aninta amma wajen masu imani ba domin nan la raiba nan la nafiya ce jinsi amma ba a yi rufin umumu ba a a la raiba fiha inda almu'minin idh yatanaza'una bainahum amrahum lokacin da suke jayayya a tsakanin tsakanin su suke jayayya al'amarin su an gane ko ita kafi ita adda yatanaza'una bainahum sauran wurare kuma iz ya tanaza'una wato fa tanaza'u amrahum bainahum cikin qaha an gane ko sai kai hattara mai harda fa qalu ibnu alaihim bunyanan sun kace to ku gina musu gini qala alladhina ghalabu ala amrihim wadanda sun kai rinjaye game da al'amarin su suka ce la nattakhidanna alaihim masjida za mu riki masallaci akai akan haka to da wannan ne suke cewa ana iya yin a samun makabarta a yi masallaci a cikinta an gane ko abu na farko wannan shar'uman qabla nani da Allah ya bada labari bai ko da mu ce tun da Qur'ani ya bada labari abu in bai da kyau yana nuna bai da kyau shar'uman qabla nani mu kuma cikin shari'a mu an hana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya mutu da yan kwanaki yake cewa la'ana Allahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid kaga wannan na farko kenan kenan nan muni a shari'ar mu ga nasti karara manzo Allah yan kwarki kadan zai bar duniya har wannan shi yasa in aka iske makabarta aka yi masallaci to yan ya bayyana makabarta ce rushe masallacin za a yi idan kuma aka sa kabari a cikin masallaci to tone shi za a yi hatta da kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba a sa shi cikin masallaci ba gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko to da yawa daga cikin abin da sai da shekaru aru aru zamanin daular umawiyya ne aka sanya kabarin manzo Allah sallallahu cikin masallaci shi ma gehe ne aka sashi kuma ba wurin sallah bane ba gidan liman bane an gane ko yawa dan haka wannan ba hujja bace wasu na cewa ai kabarin masallacin manzo Allah sallallahu bisa makabarta aka yi shi hadisi ya tabbata cikin sahih muslim lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi masallaci sai da yasa aka tone kaburburan da a wurin nan gaba daya fanubi shat sai da aka tone su aka kwakwashe komai da komai sannan aka gina masallaci gari ba cikin littafin alqawaid al-usuliyya al-mu'assira fi aqidat ahli wal jama'a wa radd al mukhalifin fiha safhata 142 zuwa 146 da kuma safhata 153 zuwa 155 da safhata 172 zuwa 178 da safhata 446 zuwa safhata 400 da hamsin da uku mun gane ko sannan ka diba cikin at-tahrir fi usul tafsir na ustad dr musa'id tayyar safha ta 299 to almuhimmu wannan kissan mun dauke ta saboda akwai ayoyin da suke da tauji in mun ka ce mu yanke ba za a iya samun wato fahimtar kisar da kyau ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce sai ya kulu na salafatun rabi'ahun kalbuhum suna cewa su uku ne na hudu ɗinsu shi ne karensu wa ya kulu na hamsatun sadisuhun kalbuhum suna cewa su biyar ne na shidda ɗinsu karensu ne rajaban bil gaibi suna jiwa a cikin gaibi kinan babu ilimi wa ya kulu na sabatun wa saminuhum kalbuhum suna cewa su bakwai ne karensu shi ne na takwas an gane ko to waɗansu masu larabci sun ce na takwas ke an ka kawo wawo ita ce ake kira wawo samaniya an gane ko yawwa suka ce sun da duka waɗanda an ka faɗa ba a cewa sai daga an ka zo wa saminu sun ka ce dalilin su kuma Allah ya ce ƙohohin aljanna wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha saboda takwas ne sannan suka kafa hujja Allah ya ce at-ta'ibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar sannan suka ce kuma Allah ya ce asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara suka ce to wannan to amma ba duk malaman lugha suka yarda da wannan ba wasu malaman lugha suka ce kawai babu wata wawu samaniya su ba su yarda da ita ba suka ce saboda nan wa saminuhum kalbuhum yahtamilu anna alwawu mahzufa sai yaquluna thalathatun wa rabi'uhum kalbuhum an shafe ta ne kawai can wancan da kashi zero baka an shafe ta suka ce kuma wajen wa futihat abwabuha suka ce kawai hunaka shay'un mahzuf hatta idza ja'uha ina fata an fita ruhiba bihim wa futihat abwabuha sannan can wajen التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف سنك تشي والناهون المنكر سبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنك تشي بعد أي بني ما أتى الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر سبب الأمر بالمعروف دبن النهي عن المنكر دبن shi ko wancan wajen asarabuhu in tallaka kunna yubdilahu azwajan khairan min kun muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara sun kace da sayi ba da abkara ba abu guda bane kenan sai aka yi sai aka kawo wawo to wadansu malamai sun tafi akan haka da haka ne na kama sabari don ka san yadda abin yake kadiba cikin ad-durrul masul karkashin waɗannan can cikin suratul tauba at-taibuna sannan kuma kadiba cikin tashihatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif rahmatullahi alayhi rahimallahu jami'al muslimin to sannan kuma Allah ce to fala tumari fihim qul rabbi a'lamu bi iddatihim kace ubangiji na shine mafi sani in mun dauki wadancan tunda an ce wanda sun kace wai qul sabatu musabiluhum kalbuhum sun san adadin su kenan sun samu sai da to rabbi a'lamu bi iddatihim Allah shine mafi sani ma ya'lamuhum illa qalil ba wanda sun kasan su sai yan kadan fala tumari fihim gakkai jayayya cikin sha'anin su illa mira'an zahiran sai jayayya wadda take bayyananna wala tastafti fihim minhum ahada karka tambayi fihim a cikin ahlul kitabi fihim a cikin sha'anin ashabul kafi minhum daga ahlul kitabi ahadan mutum guda sai Allah ce to wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghada kakkace ni gobe zan aikata wani abu sai ce mi illa an yasha Allah sai dai in Allah ya so an gane ko wannan darasi ne mai girma kwarai da gaske sai ce wafkur rabbaka idza nasit ka ambaci ubangijinka lokacin da kan manta wa qul asa an yahdini rabbi li aqrab min hadha rashada kace ina fatan ubangiji na ya shiryar da ni li aqraba min hadha kuma fi kusanci daga wannan rashadan shiriya ba sani ko mun fahimta ba yawwa to idan muka duba a cikin littafin abin nan a wani bisu fi kafin sun zauna a cikin kogonsu salasa mi'atin sinina ko shekara ɗari uku ban sani ko mun fahimta ba wasdadu tis'a kuma suka ƙara shekara wato tara salasa mi'atin wannan ita ce ƙira'a ta jamhur an yi mami a tanwini amma ƙira'a ta hamza da kisa'i da khalaf wato salasa mi'ati sinina bi ghairi tanwini alal idafa kiran sun yi idafa tau ba sai ko mun fahimta ba to malamai da suke taujihin wannan qira'a na farko dai kana iya dubawa cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a shafi na 255 amma wajen i'rabi suke cewa qira'a da tace salasami'atin sinina an gane ko sai sun kace to matsayin atfu bayani suke an gane ko suna matsayin atafi bayanun lissalas almumayyiz bi mi'a yawwa kenan kuri abi tanwini mi'atin ala anna ma ba'dahu atfu bayani kenan suna matsayin atf atfu bayani ake kiran shi lissalasi almumayyiz li mi'a yawwa kenan sinina salasa mi'atin sai zamanto sinina atfu bayanin ne na mi'a an gari ko don asalin mi'a idafa ake yi mata sai ka ce mi'a to rajulin an gari ko to sannan suka ce an karanta bi adami tanwin alal idafa ila ma ba'dahu alal qiyas fi tamyiz al mi'a da ba abin da zo bayan mi'a jarra ake mishi to to sannan abinda matsala take da an ce salasa mi'atin sinina ya kamata ce sana tunda tamyizi na mi'a mufrad yake zuwa wa iyyakum ya shekha tamyizi na mi'a mufrad yake zuwa haka ne ko ba haka ba to shi ne sun kace kenan wa inna ma waqa'a jam'an an gane ko walƙiyasu kina an ya kuna mufradan ya kamata zama mufrad ri'ayatan lil asl da saboda haka ne asli yake idil asl an ya kuna at-tamyiz mutabiqan lil mumayyiz kina ana son ya zama mutabiq lahu wal qiyas an ya kuna abin nan sai sun kace to kenan lakin iltazamu fi tamyiz ma fawqa al-ashr duk abin da ya zama to ya saman goma ana masa tamyizi da mufrad ko ba karan bane ma faukal ashir da ya kai daga goma ma yake farawa a saman goma daga ma faukal ashir haka ne sun kace to yasa sun kai wannan mailan ilal ikhtisa saboda tunda ana son ayi ikhtisarin magana ba sai an kawo jam'i ba sai aka mufrad ya isa an gane ko sai an ka zo da tamyizi mukhalifun lil asl kenan tamyizi sun ka ce fa maji'u tamyizu mufradan kenan in tamyizi ya zo mufrad na abin da yake sama ga goma mukhalifun lil asl ya saba mu asali tunda asalin abin an ce goma sha daya to ai shikenan ya zan jam'i to tamyizin shi da mutum mufrad ya saba mu al asl fil lugha amma kuma muwafiqun lil qiyas ya dace da ka'idodi na yaren larabci tunda haka ne laraba suke faɗa kenan dole haka za a yi aiki da shi sun ka ce wa maji'uha jam'an in ko banga tamyizi na ma fawqa al-ashr yazo jam'i muwafiqun lil asl ya dace da asali tunda jam'i da jam'i da muqabalatul jam'i bil jam'i da an gane ko yawa sun ka ce wala yaridu ala al-qira'atayn anna tamyiz al-thalath ila al-ashr yajib an yakuna jam'an ba wani mai mai nahawu bai zakwa ce a'a ayar ka'idar larabci dole ne tamyizin abin da ya wuce goma ya zama to mufrad an gane ko ga kuma qur'ani ya zo da sabani shi kenan kaga ko dole a karbi mi abinda alqur'ani ya zo da shi kenan wanda wata lugha ce tabbatatta a larabci ina fata an fahimta wallahu ta'ala alam to almuhimu anan da Allah ce wa labisu fi kahfihim salasami'atin kadiba cikin abdurul masun fi ulumil kitabil maknun zaka ga qarin aujuh da yake da ya kawo a karkashin wannan kuma kana duba cikin al-bahrul muhit na abu hayyan at-tauhid ولبثوا في كهفهم 300 سنين سأل الله وازدادوا تسعة wanga wawon malamai sun yi sabani ƙarin shekara tara waɗansu na ganin bayan Allah ya tada su sun samu sun shigo gari guda su ya shigo gari sun rayu bayan waɗannan shekaru shekara tara sai Allah ya kashe su waɗansu daga cikin malamai suna ganin a'a wazdadu tis'a an ƙara shekara tara in an ɗauki shekara shekaru kamariya shekara kamariya an gane ko sun yi shekara ɗari uku da tara da an ɗauki shekara shamsiya sun yi shekara ɗari uku saboda shekara shamsiya ta yi shekara kamariya adadin kwanuka yanzu muka ɗauki shekara shamsiya irin ta turawa kwana 365 shekara kamariya kuma ko da duk wata goma sha biyu sun yi kwana 30-30 kwana 300 ne da 60 wanda kuma waɗansu suna yin 29-9 to ko da a ce shidda sun yi 30-30 shidda sun yi 29-9 kenan sai ka rage kwanaki shidda to cikin 360 kaga sai ka rage shidda sai su zan nawa su zan 354 kina ka kusan tserayyar kwanaki tara akwai tsakankanin su to kaga idan kan lissafa dai waccan sai ta zan shekara 300 ita shamsiya waccan kuma an ka rubuta karin tara tara ta din dan kusan shekara 300 sai ka iske an samu shekaru guda tara za su hita masali ko mun fahimta ba to sai Allah ce qulillahu a'lamu bima labisu wannan shine malamai suke cewa adabi na ilimi ka ce Allah shi ne mafi sani bayan an ce mutane wasu an ba su sani amma sai an ka ce Allah shi ne mafi sani lahu ghaibu samawati wal ard duk abin da ya faku a cikin samai da kasai Allah ya san shi yayi taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al hasr absir bihi an gane ko wa asmi'a waɗanda af'il bihi da ma af'alahu sai ku ta'ajjubci kai mamakin sani na ubangiji ko kuma ganin ubangiji ko ya zamanto daga basira ne ko daga albasa wa asmi kai mamakin jin ubangiji to malahum min dunihi min waliyin ba su da wani mincin lamari wanda ba Allah ba ko wala yushriku fi hukmihi ahada ba wani mutum wanda yake yake yin tarayya da Allah cikin hukuncinsa lan wala yushriku labari ne ake bayarwa sai zamanto khabar amma urida bihin nahyi don akwai wanda suke kokarin sai sun yi shirka da Allah kuma sun yi shirka kaga in kanka ce labari ne ba a ce bai ma'anar nahayi ba kenan sai zama to an samu ƙarya cikin alkur'ani amma qira'a ta ibnu amir wala tushrik fi hukmihi ahada la sai ta zama to nahiya ba nafiya ba kenan wala tushrik kada kai shirka fi hukmihi a cikin hukuncin Allah ahadan wani mutum guda annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum tana nuna ahadan kowa ne ne a cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an karkashin wannan kira'a wala yushriku fi hukmihi ahada wala tushrik fi hukmihi ahada an gane ko sai suka kawo abin nan taujihi yadda ake yin taujihin wannan kira'a da abin nan sun kace kowace kira'a daga cikin su ana duba mata kira'a da tawdo wala tushrik an gane ko ta ibnu amir nahyun ni min Allah ta'ala hani ne wa kad waqa ba'daha amrun minhu kuma bayan ta umarni ya zo watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik kuma haka bane wal amru munasibun lin nahy min haythu kullun minhuma talaban kowanne daga cikin su nema ne al amru talabu ijadul fi'l an nahyu talabul kaffi anil fi'l dan ka gane kiran ga umarni ga hali ko cikin ilmin usulul fiqh ai ana karatun su ne tare da an kare wannan sai wannan ita ko qira'a ta jamhur wala yushriku fi hukmihi ahada sun kace qira'atu raf'i fa innahu qad usnida al-fi'lu fiha ila Allah ta'ala bi lafzi al-ghaiba wa qad taqaddama qablahu bil ghaibi an samu abin da ya shafi ubangiji bi uslubil ghaibi kenan qawluhu ta'ala ma lahum min dunihi ba su da wani majibincin lamari min dunihi kenan wajibin min dunihi koma bayan Allah min waliyin wato majibincin lamari to da haka sai zamanto abin nan kinan da an ka ce wala yushriku fi hukmihi ahada sai zamanto wala yushriku nan ma ikhbari ne anillahi subhanahu wataala ba a hada shi da wani ma'ana nan ya yi hali a yi haɗi a haɗa shi da wani ba sani ko mun fahimta ba kidan kowace ƙira'a tana da abin da yake tabbatar da ita ko a yi taujihinta da alkur'ani to ƙira'a wanda muka ce ladabi na ilmi shi yasa malamai an kai musu fatawa ko da sun ba da amsa sai su ce wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani mun gane ko yawwa sai su ce Allah shine mafi sani saboda duk yadda ka kai ga sanin mas'ala ai baka kai Allah subhanahu wata'ala ba ko ba ka dan bane to me kake so ah eh alaikum salam a'lamu eh saboda li'anna al-arab la tabda bi sakin wa la taqifu ala mutaharrik shine ka'ida a ka'idar larabci ba a tsayawa kan haraka sannan kuma bayyuwa a fara da sukuni shi sukuni da shi ake tsayawa ita ko haraka da ita ake farawa eh domin larabawa sai wallahu ta'ala a'lamu da kaya ka an san da cewa yanzu kamar kiran sallah baka ce Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar wannan shine kaida ta karatu to bari mu dauki aya ta karshe Allah ce wasbir nafsaka ka daure kanka ka yi haƙuri da kanka an gane ko ma'ana ka sanya ma rayuwarka haƙuri ma'allabi da ya da'una rabbahum bil gadati tare da mutanen da suke ambaton Allah bil gadati an gane ko da safiya wal ashiyi da marice imam ibn amir ya karanta bil ghudwati da safiya wal ashiyi da marice dama al gadata da safiya al ashiyi kuma marice daga al'asha'u ne a sha ya ashu dundumi saboda dare na shigowa ne ganin mutum yana raguwa ta fuskar wato duhu Allah ce to yuridu da waje hahu suna neman fuskar ubangiji amma suna ana nufin suna neman yarda Allah duk da yake ba a kore fuska daga ubangiji don ya ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sai dai kaifiyar wajhu la na'lamuha mun gane ko to Allah ce wala ta'du aynaka anhum kada idanunka su ƙetara ta'azu ƙetarawa kada idanunka su ƙetara anhum daga barin su masu imani don an tufidul mujawaza mujawaza shine ƙetarawa kada idonka su ƙetara su wuce anhum daga masu imani turidu zinatal hayati dunya kana son rayuwar duniya wala tutai man aghfalna qalbahu an zikrina an gane ko yawwa kakkabi wanda munka gafalar da aghfala wato ghafala ya rabkana aghfalna mun karabkana mun karabkana da zuciyar shi an zikira daga ambaton mu wattaba hawahu sai ya bi son rashi wa kana amruhu furutan sai al'amarin shi ya zama to furutan nadama domin asalin shi wato daga farat ne shine abin da yake gaugawa shi ko galibin mai gaugawa al'amarin cikin nadama yake karewa mun gane ko wannan aya tana nuna mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamma ya tsaya ga masu imani galibin da'awa musamman ta gaskiya in ta zo masu hali yan kaɗan ke binta da wani mai mulki mai jiji da kai ne da wani mai kuɗi waɗannan da wuya su ga gaskiya saboda su asalan makiyan gaskiya ne don ba su son adalci da wuya ka samu mai kuɗi yana son ai adalci da wuya ka samu mai mulki yana son adalci kuma ba su ba hatta da waɗanda suke tare da su da wuya ka iske malami in dai ba mai mulki mai adalci bane to in malamin ya bi shi ba zai so a yi adalci ba malamin ya bi mai kuɗi in dai ba mai kuɗin nan mai son talakawa bane mai son adalci shi ba zai yi adalci ba shi yasa kake ganin bari mamakin malamai suna yakar malamai saboda waɗansu in sun gurɓata ne sun bi son ransu ne ba sa son a tabbatar da adalci shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da washi ta bayyana a Makka Abu Sufyan da ya tayi lokacin da ya balaguro ya je wajen shugaban Rumawa da yake tambaye shi suwa suke bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace du'afa'ul qaum masu rauni saboda talaka wani lokaci shi ke tsaya saurara shi wani ne kai tsayawa ma a ilimi ilimin addini a makarantar da al'umma rashin aiki ke kawo shi bata lokaci ne to kenan irin wannan ba zai tsaya saurari ka ba galibi sai in abin yayi karfi to suka dawo wa kuma su ba suna son su shigo to wannan lokaci kuma ba za su samu gaba ma saboda an riga an yi musu nisa ba sani ko mun fahimta ba to farkon da'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son masu ƙarfi su karba mata da'awata ita ko da'awa ba masu ƙarfi na karba mata ba an gane ko galibi ma- abin nan ne talakawa saboda talaka shine yake son ayi adalci kuma talaka shi yake tsayawa galibin mutum in shina da kuɗi ko shina da mulki ko shina da jama'a tare da shi galibi gani suka yi ƙarfin gaskiya in ba Allah mai tsari ba shi yasa galibin waɗannan mutane masu kuɗi da masu mulki da masu jama'a girman kai gare su su gani suka yi jama'a su za ta iya kare su kuɗin su za su iya ba su dama sai abin da suka yi dama mulkin su zai ba su dama abin da suka yi dama sai su ramantawa da Allah da ya ba su kuɗin da Allah da ya ba su mulkin da Allah da ya ba su yi jama'a har ilimi idan mutum na da ilimi wanga na duniya sai ga yayi ƙarfin yabi gaskiya yanzu turawa da yake suna da ilimin technology sun yi nisa kwarai musamman turawan yamma irin turai da America da su Canada an gane ko da Europe suna ganin su sun yi ƙarin duk dokar da kaga suna aza duniya duk ƙarya ta tambata ta su kuna suka azama amma su dokar ba ta hawan su su sun yi makamin nukiliya amma wani bai yi makamin nukiliya su ɗan ƙasar su in yi maka ɓanna a ƙasar ka to sai dai su za su yi mai shari'a a ƙasar su amma kai baka da idan kama ɗan ƙasar su amma kai ɗan ƙasar ka in yi a can su ba su yi mai shari'a kamar yadda wani sha'ir ya ce wa nunkiru in shi ina alan nasi qaulahum wala yunkiruna alqawla hina naqulu wa nunkiru in shi ina alan nasi qaulahum duk mutumin da ya faɗi magana duniya muna iya cewa ƙarya da yace wala yunkiruna alqawla hina naqulu ba wanda ya isa mun kuma faɗi magana ya ce ƙarya ta ko ƙarya ta sayar da gaskiya ce to wannan shine wata adatu ne na jahiliya ba wani abu bane duk majalisar ɗinkin duniya duk abubuwan da an kai zamanin yi na tun lokacin da ma ba a yi alƙur'ani bai sauka ba na zalunci su da suke nan suna tabbatarwa yanzu yau isra'ila an kai ma gidan abin nan gidan likitan su hari sun ce iran ƙasa ce ta 'yan ta'adda wai dai abin da sun kai gaza duk ba su gan shi ba jirashin ta faɗi mutumin da ya ta kai hari gidajen likita ya hallaka mutane shi tun alif da ɗari tara da arba'in da biyar isra'ila suke hallaka mutane har zuwa yau falastinawa da sauran mutane duk isra'ila ba 'yan ta'adda ba ce wai yanzu ne idan an kai mata hari a gidan likita ɗaya wai iran ƙasa ce ta 'yan ta'adda mun gane ko shi yasa mai ilimi ko na duniya ne baya gani yake ya fi karfin yabi gaskiya tunda yana da makamin da zai kare shi har da ilimin addini in Allah ba mutum shi in ba tsoron Allah Allah ba shi ba kawai sai shi batar da mutane sai yazo yana gare yana da jama'a jahilai sun bi shi shi ba su yabi gaskiya ba su wadancan malamai da sun kabi Allah ma'ana wawaye na ga yadda za a yi abotar da mutane a ji daɗi shi bai tunanin shi ne wawa ya za a bi Allah a tsira shi ne abin da ake bukata wa ma inda Allah khairun lil abrar to shi yasa wannan dole in kana aiki ko da awaka kai ko karantar suwa gakka damu da yawan mutane ba yawa aka so ba annabi nuhu shekara 950 yawa yana wani abu yana wa'azi Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil wani abu na farko kenan kuma kakka damu da cewa sai masu girma sun taho sun bi ka Mm-mm. su in kaga sun taho sun bi abu galibi abin ya riga ya yi karfin su da in ka bude makaranta unguwarku kana iya samun mutum dubu biyu a satin farko sati na biyu na zakkuwa to sai ka iske sun zama to dubu ɗaya da ɗari biyar sati wani na zakkuwa sai ka iske sun koma dubu ɗaya wani sati sai ka iske sun dawo ɗari tara wani sati sun dawo ɗari takwas wani sati sun dawo ɗari bakwai wani sati sun dawo ɗari shida wani sati sun dawo ɗari biyar wani sati sun dawo ɗari hudu wani sati sun dawo ɗari uku wani sati sun dawo ɗari biyu wani sati sun dawo ɗari wani sati sun dawo hamsin wani sati sun dawo ishirin da biyar wallahi in ba ya anniya ba da mutum uku za a hita amma kada shaidan ya yaudare ka in ka karantar da mutum uku sun ka karantu in Allah ya so wata rana suna iya karantar da mutum ɗari uku ɗari uku na iya karantar da dubu uku daga baya abin zai karu amma in ba haka nan ba sai ka yi ta tunanin dole sai an samu mutane masu yawa da da shedan ya sama dole sai ka samu mutane masu yawa ka halaka don galibin inda aka samu mutane masu yawa to ba wurin kwarai na ba mugu abu na mai akwai banza in ji bahaushe قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث شيء سأل لك تجمع النبي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا wanga maza Allah sallallahu irin wanda ya faru gare shi a farko farko abasa wa tawalla abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fa tanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu taraha kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum kakka damu da duniyar su saboda duk abin da babu imani tare da shi ko da ma mutum musulmi na in bai ibada sai ga rayuwa sai duk shirme ta faga makar faga a gani mai kuɗi ya zo ce mallan ko wani babban ma'aikaci rikici ya samu da mata sai ce jikan mallan wa ni al'amarin da ya ɓaci wajen da ni da mata ta na mata suke dubu to in ba jahilci ba ga mata sai suke dubu ya za a yi to ina amfanin ilimin shi ina ina dutsen abin nan nashi to da haka ya kamata irin waɗannan abubuwa a fahimce su shi yasa kuma wannan ba shi ke nuna ba dan mai kuɗi ko mai mulki ya zo zai ma addini aiki a wulakanta shi a ba a wulakanta shi za a yi ba za a yi maraba da zuwan shi a nuna mai daga aikin da musulunci ya ce ya yi saboda tana yiwa in ya shiryu da yawan mutane su shiryu ba reni da akwai tsakankanin mutane da mutane ba kakkare na kowa don baka san da mai kuɗin da talakan da mai mulki kowa kakkare na shi ka bashi matsayin shi wanda Allah ya bashi saboda baka san iya amfanin da dai musulunci ba amma kakka dogara da su kuma kakka yarda cikin tahiyyar ka su zo su bata ma tahiyya don su wani lokacin yan bata tahiyya da kana nan kana mallami a zuwa jaka akwai wasu shedanun yan siyasa da an kai ban kuɗin kasar in sun kaga mallami ya ki zuwa wajen su ba ruwan shi da harkokin su yana karatu sai a zuwa iske shi a ce duk mallam makarantar ga taka tana bukatar gyara a roshe ta amai da ta abin ga sai mallam ya bada izini sai an dauko makaranta an yi gini an yi gini an tabbatar da yanzu an dauko gini kawai yan duniya ana batun za a kai wajen da za a saru sai su sai su kauce sai su kauce ya Allah ya sa mallam yana da mutane ya nemi taimako a kare in bai samu ba sai ya tai wajensu ya tai wajensu sai a ce wani sai a ce malam wani na gashi nan ya zo sai su bar shi sai ya yi awa daya duniya ta gane shi ba ya ce bai zuwa wajensu ba wai su yan siyasa ko su masu kuɗi duk wanda ya wannan sai Allah ya kaskanta shi in bai tuba duniya da lahira Allah kai mu da sani nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da mun todi Allah shi ba mu dada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته